صلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد صل على آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان الفداء za mu dora a cikin tafsirin suratul baqara aya mai tan da saba'in da hudu alladi ne yin fiko na amma da ƙurbin da yawan ha الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون masu infaki ciyar da dukiyoyinsu dare da rana a asirce da bayyane suna da ladansu wajen ubangijinsu ba tsoro gare su kuma ba za su yi bakin ciki ba wato wannan yana tabbatar da lada mai yawa kenan ga masu yin infaki infakin nan ya bayyana shi da halin kasancewa lokacin da ake yi da daddare ne ko da rana ko kuma halin ana yin shi a koye ne ko a bayyane mun yi magana dangane da infaki a koye da a bayyane in turdu sadaka ta fani in mahi wa in tufuha wa tutuwa fukara ko ba khairu ba to kuma duk dai wannan dai mun daɗe muna magana kan infaki na so wancan kana ya zama mun cike magana infaki ne amma yanzu muna ciki shine kamar ayan ƙarshe a jerin wajen ayyuka mun goma sha hudu duk suna maganar infaki duk wanda ya sifata da wannan siffa da shi ake don aya ce amma amma duk wani lokaci aya za ka ga akwai lokacin da ta sauka da sanadiyan saukanta saboda ka aka duba akan ga ainihin sanadiyan saukan ayan wani ne ya yi infaki dare da rana da a bayyana da a ɓoye sai aya ta sauka tana yabonsa to kuma da wannan yabo da ta yi masa ta yabi duk mai aiki irin nasa a wannan lokacin da har ya zuwa ƙarshen sa'a amma hadisai sun yi tawaturi har ta ɓangare ɓangarorin biyu hasatan wa'amata duk sun tawaturi a kan cewa ta sauka dangane da ali bin abi talib ne alaihi salam cikin majmu'ul bayan da jawami'ul jami daga ibn abbas ya ce ta sauka dangane da ali ya kasance yana da dirhamomi sai ya sadaka da ba'alinsu da daddare ba'alinsu kuma da rana ba'alinsu a asirce ba'alinsu a bayyane an samu wannan cikin wani ruwa ma daga imam bakir da imam sadiq salawatullah salamu alaihi a cikin tafsirin ayashi shi ma cikin iraka ne ya ce daga abi ishaq ali alayhi salam yana da dirhamomi hudu ba shi da waɗansu dirhamomi ban da su sai da daddare sadaka da dirhami guda da rana kuma ya sadaka da dirhami guda ya kuma yi sadaka da dirhami guda a asirce ya yi sadaka da dirhami guda a bayyane sai labarin ya je manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya alima hamaraka alama sanata me ya kai ka ga aikata wannan sai ce in jaza mau'idullahi wato zartar da alkawarin Allah na cewa wanda ya yi wanda suka wanda suka ciyar Allah zai yi musu sakamako yin haka hakanan ma a cikin faƙi mallai abin faƙi shi ma daga annabi sallallahu alaihi wa alihi aka rubuta ta sauka dangane da nafaka ne akan dawakai a wani ruwa kuma ta sauka ne dangane da amirin mu'mini na alibin abin fari ya faɗi shi jan abin da muka faɗa dirhami hudu ya ce kuma wala ayatu idza nadarat fi shay'in fa hiya manzilatu fi kulli ma yajri fihi fi in aya in ta sauka to masauki ne a duk abin da ya gudana a cikin irin wannan wato wannan sanadin saukanta dangane da wani ne ya yi infaki dare da rana sirran wa'alaniya sai aka yabe shi bilhazir ma akwai hadisin manzar hama sallallahu alaihi wa da yake cewa aya ba ta sauka ba tana yabon mumini sai dangane da ai saboda haka idan aya ta sauka tana yaba masa ba ana ba mu tarihi ba ne asalin saukan ayan ke ainihin daga nan kuma ma'ananta yabo ga duk mai ba da sadakoki ya ce kuma a cikin tafsirinta cewa ta sauka dangane da dangane amirin mu'minin alaihi salam kuma sai ta gudana a nafakan dawakai da ire-iren wayannan nafakan dawakai yana nufin nafakan yaƙi don su dawakai lokacin su ne muhimman kayan yaƙi a lokacin tun su ake hawa shi kansa doki yana yaƙi kamar da makaranta ji ainihin dokin imam hussein har sai da umar bin sa'ad ya daka musu tsawa ya ce ku ba ku san wani doki ne ba wani dokin doki ne cikin dawakan manzan allah sai suka kewaye dokin ta kowane janibi suka shiga fafatawa da shi har ya kashe mutum ashirin a cikinsu ya kuma kashe musu dawakai goma to sannan umar bin asad ya ce ku umar bin asad ya ce ku kyale shi maga mai zai don da suka ga yana zuwa kusa da sai ne suka hana shi sai sai zo tun turmuza hancinsa a jininsa ya daga ya koma haima kuma shi doki a kan kansa ainihin ana mashi tarbiyyar yaki saboda ka nafaka a dawakai yana nufin nafaka a jihadi shi ne to kuma a cikin kafi da ayashi daga imam sadiq ya faɗi yana cewa laisar minar zaka wannan ba nafakan zaka ba ne yawa don zaka wajiba ce ainihin mun riga mun karanta a baya cewa ainihin ita ma ainihin duk abin da aka farata maka yin shi a bayyane ya fi alkhairi abinda aka wajabta maka ba ma zakka kaɗai ba har ko duk ibadodin wajibi yin su a bayyana ya fi amma na filoli yin su a ɓoye ya fi saboda ka wannan yana nufin an yaba masa ne akan infaki fi sabilillah a wayannan hanyoyi guda hudu in ka ce mana to ai na nafila aka yi kuma alaniyatan ya zama yabo eh wani lokaci hannun nafilan yana iya zama yabo alaniyata domin abin gudu a alaniyatan shi ne riya ita kuma riya niyya ce ba aiki ba idan mutum ya abinsa a bayyane da kyakkyawan aniya yana iya zama ma alkhairi kamar yadda aka ba da labarin waɗansu mutane masu fama da talauci mummune sun zo a madina manzo Allah ya ga halin da suke ciki na rashi ya hau mumbari ya yi hudu ba yana karfafa mutane gwiwa akan a taimaka musu to sai mutane suka kokoma gida kowa ya ɗauko abin da ya sauƙaƙa lokacin yana suna bayarwa manzo Allah yana yabo yana cewa man sanna sanata hasanata falahu ajruha wa ajru man amila biha kaga mutum ya bayar da yawa zai karfafa gwiwa wani shi ma ya bayar da yawa to wannan wannan bai zama aibi ba alaniyatan amma kuma ya zama alkhairi na'am idan mutum ya bayar alaniyatan da nufin riya a zuciyarsa to shikenan wannan kuma Allah ne ya sani amma mu dai in an ba da dukiya a bayyane za mu ce mata riya ba mu sani yawanci ba mu sani ba tun da rewa ya san riya sai wanda ya san zuciya kuma Allah ne ya san zuciya saboda haka wanda ba a bayyane ba sai ka ce yayi riya ba in ka ce wannan riya yake ka san gaibu ke ka san niyyarsa ke to shi ne to akwai ruwayoyi da yabu da dama dangane da wannan amma wannan mikilalin ya wadatar dangane da wanda muka karanta dangane da saukan wannan aya sai dai na so in karanto mana daga cikin wani wuraren da aka kawo aka ce daga daga ɗariƙa ɗin ama su masu rawaito shi yin irin wannan don kar mutum ya ce a menene ko kuma komai ku zai ku ce ali ne to sai mu ce to shi ma a littattafan ama ma akwai akwai manaƙib na hawarizmi na kanan nan na daga cikin tafsirin burhan ya ce ya kawo isnadinsa ya ce muwaffaq bin ahmad a kitabar manakin kai ya ruwaito da isnadinsa daga abdulwahab bin mujahid daga babansa ya ce kana li aliyin arba'atu da rahima fa'an faƙaha واحدا ليلا وواحدا نهارا وواحدا سرا وواحدا علانية فنزل قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أروى لا كما دغدي حين يصلي دغا رواية ابن مغازي littafin manaƙibi ibn wagazi cikin malaman kama ya ɗaukaka sha ya zuwa ibn abbas dangane da faɗin allah ta'ala allazi ne yin kukuna malamin billahi wa nahari sunan wa ne da al'aya ya ce ali ibn abi talib ne yana da dirhamomi hudu ya ya infaki dirhami ɗaya da daddare ɗaya da rana ɗaya a bayyane ɗaya a aka shige mu haka amma aka shi ma irin wannan a tafsirin sa'adabi shi ma akwai wannan shi sannan haka ibn sha'ar ashub shi ma ya rawaito shigen irin wannan ina faɗin wannan ne domin akwai wasu ayoyi da suka yi magana dangane da infaki aka ce ali ne wasu suka musanta cewa ya za a yi a ce ali ne aya ta sauka tana yaban shi akan infaki alhali shi ba mai kuɗi ba ne domin sun baya da suka ga abin da darajojin bayarwa sun zo daga baya sun ce waɗansu mutane duk su suka yi ma'annabi ko har ma suka ce wani ya yi ma'annabi infaƙin da wai har annabi ya ce yana iya masa goro kuma suka ce shi mai kuɗi amma daga cikin ruwayansu inda ba a wannan muhallin ba a wani muhalli za mu iya tattaro musu cewa lalle fakiri kuma lalle an ga ana rigima da shi akan yan dirhamomi a madina yana neman yan dirhamomin mu'allafa ta kudu ruwayansu ne kun ba na wani ba sai ka ga to ya aka yi wa'annan irin tanakur tsakanin mai dukiya a nan kuma gashi kuma a nan ba shi da kaza ko a ruwayoyinsu da daban-daban za ka ga za ka ga tanaku kama a ce duk ya kwashe dukiyarsa ya bi annabi sai kuma aka ce ya bar kaza sai kuma ya tambayi wani ina kaza dukiya ta ya ce aina mali ya habi ta ce ai ba ba ko bai je so ka arziki ba dukiyar ka sai kaza sai kuma da wani wani abu kamar ma ana ma yara tatsuniya ainihin an sa an an sa tsakoyi aka sa kyalle aka dora wanda baya gani ya taba sai ce eh ashe ya bar kuɗi ne to ba ka gani ba ka da hankali yanzu yanzu baya gani wanda baya gani yan ya shafa tsakuwa zai ce mashi dirhami to wasu suka ce wai da a da yake an sa kyalle sai ya dauka kuɗi ne kuma sai suka ce ya fito mubaraza wanda yake da makaho ne amma sai aka ce ya fito mubaraza a bada to yaushe kuma ya sami ido maganganu iri-iri suka ce to shi kenan da wannan kirkire-kirkire iri-iri haka nan kuma suka kirkiro dangane da wani wanda shi ma ya aka ce ya ciyar da dukiya to in aka faɗi ali ya ciyar da dukiya sun ce a ina ya samu kuɗi to ciyar da dukiya ba yana nufin yaron dukiya ba ne ko ba lura ba ainihin zuciya ce ta bayarwa ba yaron dukiya ne ciyar da dukiya bilhassil ma in kana da dukiya mai yawa ka ciyar ta yi ma ba wani ladan kirki kake da shi ba saboda kaɗan ka baya amma ana la'akari da girman abin ne a wurinka kuma wanda ya musanta wannan wa yake musun wa yi imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inna ma nud'imukum da wajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wa la shukura wa ke musun dangane da Allah ta sauka duk tafsirai ka duba duk gaba kwana uku a jere za a yi buɗe baki mai bara na zuwa suna miƙa don abincin abinda suka bayar in a je a kawo shi a yi mashi kima ne a kasuwa kaɗan ne amma imansa a gare su babba ne mutum iyakan abin da zai buɗe baki da shi kenan ya ɗauka ya baya ya buɗe baki da ruwa amma inda za a ɗauki wannan hada sufuran wani kyalle da aka tsora abincin a sa kubza ɗin da ɗan abin da za a ci ɗin a tattaro a sa a kasuwa yanzu za ka ga bai da yawa saboda haka infaki ba yana nufin yawa yalwan dukiya ne sai kana da dukiya mai yawa sai ka infaki to su ko wanda sai suna ana sawala mana cewa waɗannan mutane wasu mutane ne masu dukiya kuma su suka taimaka wa annabi da dukiyoyinsu alhali kuma wanda ta taimaka wa annabi da dukiyarta su ba su ambatanta wanda kuma da hadisi ne aka samu daga annabi yana cewa addinin nan bai tsaya ba sai da abu biyu dukiyar hadija da takobin ali da da dukiyar wani da ya ambata kuma ya inganta wannan hadisin a wurinsu kaga dirhami hudu dirhami hudu ai ba dukiya ne mai yawa ba ko ya ba da ɗaya da daddare ya ba da ɗaya da rana ya ba da ɗaya a ɓoye ya ba da ɗaya a bayyane sai aya ta saukuta ana yawan shi ba kiman dukiyar mali a ido ba in an kimanta shi ba ainihin zuciyar da ta bada da kuma gwargwadon wannan dukiyar a wurin shi mai in baya da shi sai wannan ya bayar an ce anan yi dirhamin kwara hudu su kenan abin da yake da kuma ya rawa to shi kenan ne wannan na kawo shi ne saboda wannan dalilin cewa da yawa sai ga sun ce ko ina ya samu kuɗi da aka kawo na na cikin wallali idan ya gasha ƙarshen wallali aka ce ka sauka dangane ne suka ce san ba haka ba ne ya yaushe yake da kuɗi ai ba da komi lokacin yaro ne yana cin abinci a gidan annabi ne ta ina ya ciyar da dukiyar har wannan ayan ta sauka tana yabon shi to kuma wa ya ce muku du'ayoyi in an sami tsoron maka du'ayoyin makiya ne wai su ba'alin ayoyin madaniyai ne amma sai a sami tsoron makiya wa ya ce muku kuma lalai mai kuɗi ne yake ciyarwa shi ne to shi kenan ne wannan yabo ne akan aikin kirki karmu wannan na faɗi wannan don tafsirai duk suna rubuta wa'in abubuwa amma dai idan aya ta sauka sanadiyan saukanta ya zama tana yaban wane ne wanda ya abin kirki wanda daga baya tafsirai aka sa siyasa a ciki ainihin hadifofin banu umayyar musamman har suna da masu kirkiro musu hadisai a sa a tafsiri kowace aya a ce a fassara a ce har ma a biya wani a ce ka ce kaza ne take kamar yadda aka ce ma'auya ya biya wani kuɗi a kan ya fassara ayan nan da take cewa wa minan nasu man yujibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadu la alama fi qalbi wa ala hisab wa idha tawalla sa'a fil ardi yufsidu fil ardi wa yuhlika al harfa wan nasab yace yace ta sauka dangane da ali sai ya ba shi dinari dubu ya ce ya rawaito hadisi ya ce ainihin ta sauka dangane da ne ya ce kai shi gaskiya akan dinari dubu dinari dubu ko dukiya ne mai yawa don diyan mutum ke ya ce akan dinari dubu ba zai yanzu da kaddara shi da miliyoyi ne ya ce gaskiya akan wannan ba zai ba zai ya ce ya kara mashi dubu ya ce to dubu biyu ya ce kai gaskiya ba zai iya kirgo hadisi a kawo ya kara masa dubu uku ya ce kai ya yi tsan kai gaskiya ya ce wuta fa zai shiga zai ma annabi karya ne kuma wuta fa zai shiga ya shiga wutan dinari dubu uku sai kara masa dubu uku to shine sai ya yi hadisi to irin waɗannan akwai waɗanda ba su irin waɗannan hadisan ba su wanzu ba suna nan a rubuce a littattafai amma mutane sun karyata su ba su yarda da su ba amma akwai da dama da suke cikin littattafan mutane da suke ce musu ingata wanda suka farfaɗe suka farfasara alkurani da shi kuma ana ta fassara da shi a ce wannan ta sauka dangane da kaza ne to amma aya in ta sauka dangane da aka sami sahihin dalilin saukanta tana koyar da mu darasi amma ba tana tana koyar da mu tarihi ba domin aya din tana magana a matan duk mai infaki sirran wa'alaniya lailan wani haran ya shiga ciki ko da ko ayan nan ta sauka dangane da wani ne amma da abin da kina amma aya ta sauka da wani haka ne don ayoyin duk suna da asbabun nuzul haka ne don haka ma akwai littattafai da yawa masu asbabun nuzul daban-daban da wasu kuma sun yi iyan kokarin suka rairayo abin da zai iya yiwa sai dai da yake akwai na siyasan aka kamba ma shi ya zama shi ne aka fi ya fi shahara amma ba ya fi inganci ba amma kana da bukatar mafi inganci akwai a ta a cikin ɗariƙan ama akwai akwai wanda suka yi iyakan kokarin suka tattaro suka rubuta amma ba su cika farin jini wajen wa'insu ba saboda sun faɗi wa'insu abin da su ba su kamar abin nan da yawo tanzil na haskani da kuma littafin azam hashiri kashaf za ka ga irin wa'annan nawadir a cikin kuma ya rubuta abin shi ba da wajen shi a ya ɗauko ba tsarikan adis suna to shi kenan wannan kenan dangane da infaki to mun magana dangane da infaki da yawan gaske da ayoyi daban-daban sun nuna infaki din nan wata wasira ce ta samun yardan Allah ta samun rahamar Allah ta samun yafewan zunubai ta samun darajoji a aljanna to kuma infaƙin nan ana yi ne saboda Allah a bayar saboda Allah to fi sabilillah yadda a wujuhul khair duk inda aka sarrafa dukiya a wujuhul khair da lada amma wanda ya fi shi ne wanda aka kira shi fi sabilillah ma'anan fi sabilillah don ɗaukaka addinin Allah wanda yake nufin jihadi ke wanda yake bi'an ilimi na ciki wannan abu cikin ayoyin da muka karanta ma akwai mai nuni da mai nuna da cewa ainihin alladina usiru fi sabilillah wannan kuma ya nuna a cikin alladina usiru fi sabilillah ina hadda waɗanda suka zauna ba su wani aiki sai bi dan ilimi to to infaki wajen tabbatar da addini wanda ya hada hadda bi dan ilimi da ayyukan arubinu arubu na hayar anil munkar to shine infaki fi sabili to kuma duk wujuhul khair ma'ana duk fuskokin alkhairi taimaka ma marasa shi gajiyayyu da sauransu duk yana cikin infaki to to kuma dai daidai gwargwado duk mun yi magana dai daban-daban akan infaki kaga Allah ta'ala ya baka dukiya kuma ya jarraba ka da ita in in ka yi sarrafa ta hanyar da ya ce kana da lada in kuma kai infaki da shi kana da lada haka kaga ibada bai taƙaita ga har kalmomi da ake faɗawa ba addu'o'i ne kawai ibada ba ibada shine ainihin mutum ya shiga ɗakin bauta ya ta faɗan wa'insu kalmomi ba zikir ba azkar ne kawai ibadodi ba akwai ibada iri-iri akwai ibada ainihin na harshe na baki akwai ibada na gaba na gangan jiki akwai ibada mali na dukiya to duka wa'annan kuma jumlan wa'annan duk duk zaka ba wani ne zaka yi ka hana wasu dangane da taimakon wasu inda Allah ta'ala ke cewa fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'unal ma'ul da cikin sifan su gashi an ce suna sallah amma kuma sai aka ce bani ya tabbata musu saboda rafkanan su a sallah suna nune kuma suna hana ma'ul ma'ul shine abin da za a taimaka mutane da shi kuma farkon sura ya ce ar'aita allazi yukazzibu bid-din kaga wanda yake kareta ranar sakamako ranar lahira ke to ba a ce fa zalikal ladhi la yusalli sai aka ce fa zalikal ladhi yad'u al yatim wa la yakhuddu ala ta'am al miskin to ka gani kaga kenan sannan kuma ba wailul lil musallin alladhina hum an salati bisawatu kaga ainihin an ce mai karyata ranar sakamako ma shine wanda ke daka ma maraya tsawa baya kwadaitarwa akan a ciyar da miskinai sai kuma aka ce bane ya tabbatar masu sallar da suke rafkana a sallar su suna nune ba su taimakon mutane to kaga kaga kaga ma wanda suke ganin ibada su ne azkar kawai kaga wannan wannan an na musu a'a ba haka bane na'am azkar na cikin ibada ba a ce ba a zikiri ba amma kuma idan mutum yana zikiri yana rowa yana yana rowa ma'ul an ce bane ya tabbata gari shi saboda haka ainihin kuma an ce dan adam da yana da wani dan mishkila dangane da dan abubuwan duniya haka dan tarkace haka kamar yana da dan matsala wato duk dan adam da ka sani tunda Allah ya mashi kwakwalwa tunda Allah ya mutum kwakwalwa to galiba mutane suna da dan tabin ta kaɗan haka kaɗan kowa haka haka dai da dan tabin kwakwalwa don za ka ga ainihin mahaukaci tuburan ya je yana ta ɗaukan abubuwa yana tattarawa su totuwan masara ne su ɓawon rake su gwangwanin madara sai ka gaya tattara in kuma ka taɓa masa za a yi rigima kayan sai to shi ma mai hankali haka ne ne shi ma za ka ga ɓarin abubuwan da ya jijib ga duk tafiyan su ɗaya duk mahaukata ne sai dai iri iri ne mahaukata shi kuma ya tattara abubuwa rututututu shi kuma ba za su yi mashi amfani ba shi ma ya ajijjiye to da shi da wancan mahaukacin mai tara gwanagwanai da shi duk tafiyarsa yadda wancan gwanagwanan ba su da amfani haka shi ma wa'annan abubuwan da ya tattara ba su da amfani ko gidaje ne ko motoci ne ko tufafi ne ko wanda dai ba su da wani amfani kamar yadda wadda makaranta baya dangane da hikima wasu mutane da suka zo manzo Allah cikin tambayar ya ce suka ce su ne ya ce musu suka ce cikin sun su masu hikima ne sai ya ce to menene ba sai na maimaita muku wannan karatu ba daga ciki sai dai annabi shi kuma sai ya kawo musu hikimomi daga cikin hikimomin da ya kawo musu ya ce kar ku taskace abin da ba za ku ci kar ka aje abin da ba za ka ci ba a ruwa abin da ba za ka ci ba shi kenan a fitar da shi aje a ba wanda zai ci amma kare aje a ba har ya lalace sannan a wurga almubazzaranci to dan rike da Allah shi ma din mahaukaci ne sai ga yana irin wannan da yake na dan tafi sai ya tattara kuma kamar yadda yake tattara su yana da sha'awan shi yana da waɗannan kan masu ajiya kuɗi kawai su suna da kuɗin kawai shi kenan sai su ta jin karfin gwiwa suna da amma yana na ajiya su mutu bai musu amfani ba sannan kuma ba zai amfani su ba bayan sun mutu to haka nan shi ma yana ganin shi yana yana da sha'awan shi ya aje haka shi ma mahaukacin da ya ka gan shi da wa'annan abubuwan da ya tattara an ta ce wani mutum ya taɓa warkewa daga hauka sai aka na tambayin sa me yasa yake tsinci tsinci sai ya ce ai a lokacin shi yana ganin sauran mutane mahaukata ne domin wa'annan abubuwan da yake tattara karkari suke sai yana ganin mahaukata kawai ga abubuwan arziki suna sun bashi na musu ɗauka shi yana ta ɗaukar sa yana ajiye to kalkali suke to haka shi ma kaga mahaukaci mai hankali shi ba yana tattara wa'annan abubuwan duk suna mashi kalkali ne je taskace ajiye ba za su amfani shi ba ya bar su kuma har ya mutu ya bar su kuma su mushi wani amfani ba to ku gaya mini da akwai manci tsakanin wannan mahaukacin da wancan mahaukacin sai dai a ce haukan iri-iri ne kawai amma duk dai mahaukata ne to kaga shi dan adam yana da wannan sai sai ne ayat take cewa waman waman yu yuqashuha nafsi fa ulaika humul muqtadun duk wanda aka kima koran kansa koro anan ya zo shine tsoro ruwan rowa dundun mai dun marowaci mai koro ne a lokaci guda don in mutum yana da rowa za ka ga hakansa ma baya ba saboda tsananin rowa sai ya hana kansa kuma al'adar marowata ne sai ka ga mai rowa ta ya ɗauka ya sa a baki yana ganin da sai ya ɗan ɗan ɗan kaɗan kamar yadda ba zai bara ba baya ba kansa to don Allah me amfanin wannan ruwa haka ma kanka to wanda aka yi ima ƙoran kansa wato ya zama baya baya ruwa ke to ya raba wata a gaban ta wannan za ka ga yanzu mai maganin infaki za ka ce kai an yi maganin infaki a nan wannan suwa kuma da sanu za mu gama kalaman infaki daban-daban a wurare daban-daban ana tura nan wajen da infaki amma nan a jere ayoyi dogaye hau guda goma sha hudu infaki infaki infaki kawai suke ta cewa har ma za ka ga cewa anya ko ya kamata ka ya halatta ka ga zama kana da raran wani abu ya kamata ka sarrafa ni kawai ka bayar don ka samu abu kuma in ka yi infakin nan ka taimaki kanka ne ba saboda ka kai ma kanka lahira ne kamar yadda makaranta a wasiyan amirul mu'minin ga ɗansa imam hassan ya ce in ka sami wani wanda zai taimake ka ya kai maka kaya gida to ka bashi ana ba da misalin kamar mahajjata in suka je haji za ka ga mutane sun zo wajen awo har suna buɗe kaya suna zubar saboda in sun ɗora a ciki da za a ce su biya kaza ba su da kuɗi don wani ya zo ce kawo in kai maka a gida mai ka gani maza ai tsaf ka ce duk kayan da maka za ka yi gida sai ka sai ce to bari ma sai injin wanki da firiji ma ya ce ko tukunyan gasa ce komi ma duk ka kawo in kai maka gida ai ka ga tsaf tun ba macen da yake ana zubar da mota ne ba mota da manta za a tuka ta a je a wurgar da ita to kaga ainihin munan da ake kawo mai yanan kajagogi inda kusa kusa ne za a kawo ai kaga in ka samu mai kawo maka ai sai kace duk jujin nan ya kwaso maka ya kawo to cikin wannan wannan hikima ce ta Amirul Mu'minin yake cewa in ka samu wanda zai dauka maka kaya ya kai maka gida to ba shi abin da yake nufi shine wanda yake da bukata a nan duniya kai kuma kana da shi ka bashi ya amfana da shi shi za a baka lafiya to ba ka ga ya kai maka ba kamar wani kamar ya kai maka kayan ka ne gida gida lahira inda zaka je kawai shikenan za ka kai mai hajira ya tuba shi a ka huta duk lokacin da ka sami daman ka aika da kayan ka gida tura domin za ka je ka tara to shi ne to insha Allah aya ta gaba kuma dai duk ci gaban maganar infaki ne amma ya zo da wani siga daban dangane da riba shi kuma infaki ana yi ne da unwanin taimako saboda Allah wanda ya infaki ya bayar ne domin ya yarda cewa Allah zai bashi infaki ke an fahimta to shi ko riba shi kuma tamaman kamar akasin infaki shi kuma wannan bai yadda ya bayar ba sai dai in za a bashi shi shi zai bada ne ba da unwanin taimako ba da unwanin ya bayar ne ma ya cuci wanda ya taimaka ba za mu ce ba ya taimake shi ma ya cuci wanda ya ba ya ba shi ne ya cuce shi to shi ne riba ba ya ba shi ne ya taimake shi ba ya ba shi ne ya cuce shi shi in faki ana bayarwa ne a taimaki mutum shi ko riba ana bayarwa ne shi ana bayarwa ne ba da bashi da ruwa ke ana bayarwa ne domin a cuci wanda aka ba shi wanda ya bayar shi ne kawai zai amfana shi ko wanda zai karba cutuwa zai don haka ne nan da nan sai aka biyo da maganar riba الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاء جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالد ولما لك أن وعيد دوتا تو أبو قد أن حرام in ka ji an yi narko da azaba aka ce wanda ya za a azabta shi ko za a kona shi ko za a sa shi a wuta to ballantana ma a ce za a dawama a wuta to lalle wannan haramun ne kana alladhi ne akuluna riba masu ce wanda suke cin riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu shaytanu min al-mas ba su miƙewa sai kamar wanda shaidan ke bugan shi da shafa yake ta yake miƙewan ɓaganniya ke dukan shaidan ya tahabbata nan ya ce ya durbu wanda shaidan ke bugun shi minar mas da shafan shaidan shine hauka sannan abu ne cewa su shaidanu ba su da sultani a kan mutum allah bai samu sultani a kan mutum saboda haka ba su iya sarrafa jikinsa inda suna iya sarrafa jikinsa to da zai zama na kenan shi mutum din bai da laifi saboda bai da iko an juya shi shi shaidani wasu wasu yake to amma idan mutum ka gan shi yana tafiya baga-baga-baga haka sai mutane su ce aljani ne ya buge shi bugun aljani kamar hawa su cututtuka kamar farfadiya sai su ce bugun aljani ko shanyewan jiki su ce ainihin shan aljana kamar na jarirai nan wanda yakan sami jarirai su ababu su shanye ko hannaye sai su ce ainihin wata aljana ne yan bori har suna ba ta suna inna su ce sai su ce inna su ce ta shashi to amma a bisa gaskiya ba haka ba da a ce shaidanu suna iya yin wannan to da ainihin an ba su sulɗa jikunan mutane ke to a ba su wannan sulɗa ba wasu wasu kawai shaidanu ke yi wasu wasu a zuciya mutum shi ke sarrafa jikinsa wannan kuma wannan cututtuka ne amma saboda a luga ana jingina hatta hauka ma ana jingina shi zuwa ga aljannu ne a ce aljannu ne suka ce taba shi ma'ana yana bayi da hankali amma dai hauka ba aljannu ba ne hauka ne kawai amma mutane suna cewa aljannu yanzu akwai aljannu iri-iri akwai su iri-iri akwai wani aljani sunansa sharisho yana yawan kama samari akwai wani aljani sunansa kafso yana yawan kama yara kaga wa'annan da kuma aljanu na da yawa wasu ana zurma kasu ne wasu ana shaƙa su ne haka wasu kuma ana haɗewa ne to duk su ne wa'annan aljannu ɗin yanzu ga su to kuma yanzu da yake kuma na fama da aljannu da yawa akwai wani aljini akwai wata aljanna kai nan ce babba sosai sunanta yunwa tana yawan damun mutane ita wannan aljanna ga sunan su fatara su waye duk ga sunan duk aljanu ne to kaga da yake mutane su za su ɗauka ainihin aljanu ne ke tsawon mutane suke wannan to amma gaske magana ba haka bane saboda amma tun da ya zama a lugan su haka ne sai ya zama a- kana amfani da lugan mutane sai ya zama haka nan kamar junun ko ji- as- a- ji- ji- jin ko da ke asalin shi rufewa ne ganin ba a ganin aljani shi yasa ake ce mishi aljani don ba a ganin shi to eh, shi kuma ake kinayan j- hauka da ce mu jin gina shi da jinun saboda ainihin rufe hankali ne abin da ya rufe asalin kalman jinna jin shine rufewa faran ma janna alaihi lailu lullubewa shine jin to ainihin ana kiran gona haka nan saboda itatuwa na lullube ta ana kiran aljani haka nan saboda ba a kan gan shi ba ana kiran hauka haka nan saboda yana rufe hankali ana kiran dare haka nan saboda ya- duhu yana rufe da sauransu to amma akwai kuma tunanin mutane na cewa aljani yana yana da tasiri akan wannan su tun da lugansu ne sai ya zama ya zama lugansu kamar wasu cututtuka ma ai duk suna da sunan wa'annan kuma yanzu ake ce masu haka da yanzu zaka ji in gidan rediyo suna ce mu ciwon shan yawan jiki suna ce mu shan shan inna ciwon shan inna amma kaga itikadin yan bori ne da suka dauka ko ta aljana sunanta innasu ta ɗauka su suka ɗauka ita take shanye wanda sai zama bahaushe bai da sunan wannan ciwon sai wannan bisa itikadin eh, yan bori ne to kuma ya zama sunansa kenan a luga saboda haka ba lalle ko ba ka da itikadin da in zaka tambaye su me sunan wanda za su ce maka sunansa ke haka hausawa suke ce masa to amma wannan asali misali ne aka bayar shi mai masu cin riba ba su miƙewa sai kaman wanda aljani ya buga wato ma'ana za ka gansu wani baga-baga-baga ne ce wannan ainihin eh, manufa shi ne mujarradin tashbihi ne da takribi domin larabawa sun kasance suna ganin duk wanda kamar farfaɗiya ta same shi suna ce aljace ɗan ya shafe shi to masu cin riba ba su miƙewa sai- sai- sai- sai- sai- sai wani baga-baga kamar wanda kamar wanda shaidan ya- ya- ya buga saboda wato a ruɗe suke akwai wannan wannan sosai wannan wani wani ma'aikacin wani babban ma'aikacin banki yake faɗi yake cewa ainihin eh, wannan business nashi da yake ya taɓa karatu ya ce business ne wanda yake za ka ga kawai mutum ya ruɗe ya ce zai ga mutum ya ruɗe bai san inda hankalin sai ke fito kai ce ciniki da akwai riba to kaga shi wannan rudewan ma da shiga cikin wani yamutsi ana iya ce mashi bugun shedan masu cin riba haka suka rika ba su miƙewa sai kamar yadda wanda shedan ya taba to kuma tunda ainihin bu- ma'ana yana ɓaganiya to kuma wannan ma'anansa a nan duniya zai zama kamar ruɗaɗɗe amma kuma banda ta wannan tajbih akwai shi ma'anan shi hakikatan hakikatan zai tashi yana bagani a shi ne a ranar alkiyama kuma aka taso su ranar lahira ma- maciya riba za su taso suna bagani ne za ga mutum yana ta- tafi a kwandare ya ce wani a ce wani ne mai- mai cin riba mun ɗauko karatu mai tsawo shi ma dole za mu kwana ne ba wannan ayan ba za ta ƙaru ko ba a wannan lokacin saboda magana da da tsawo akwai ruwayan da ya nuna cewa manzo Allah da ya- da ya isra'i an nuna masa waɗansu mutane a cikin tafsirin Ali bin Ibrahim tafsirin kulli da isnadinsa daga abi abdullahi ya ce alaihissalam ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce lamma usri bi ila sama'i ra'aitu qauman yuridu ahaduhum an yaquma fala yaqdiru an yaquma min idami batni yace yayin da aka yi isra'i da ni zuwa sama na ga waɗansu mutane ɗayansu zai so ya miƙe sai ya kasa miƙewa saboda girman cikinsa faƙultu man haula ya jabra'il sai na tambayi jabra'il ce so wayannan su wane ne ya jabra'il qala haula alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas yace wayannan masu cin riba kenan ba su miƙewa sai kaman wanda shaidan ya bu- ya ya buge shi ya- ya ya shafe shi wato amma kaga kaga tashbihi ne na cewa kamar bugun shaidan ne tunda anan idan mutane mutum yana tsaganni an ɗauka shaidan ne ya taɓa shi ko amma hakikatan yanzu wannan ya nuna su wayannan mutane za a tashe su gobe kiyama da manya-manyan cikuna saboda tsananin girman ciki din ya tashi sai cikin ya fisge shi ya fadi to haka kuma zai rika tafiya yana ta zugansu kaga wannan ya bada shi a hakikanin ma'anansa ke haka nan kuma a cikin tafsirin ayashi daga shahab bin abdurrabbi ya ce na ji abu abdullahi alaihi salam ya cewa akilin riba la ya faru min duniya hatta ya taba ya tahabbatu shaitan to wannan kuma kaga shi ma da hakikatan alayra da hakikatan duniya maciyin riba ba zai bar duniya ba har sai shaitan ya buge shi wato sai ka gan shi wani baga baga baga. akwai wani da na sani haka an sani yana ba da bashi da ruwa to haka sai ya dan kwandare haka lalle a kwandare yake tafiya haka in yana ta iya tashi sai baga baga sai mutane dama Allah ya faɗa a rubutun alƙur'ani daga dama mace riba sai ka gan shi yana nan baga baga baga kuma da lafiyar sarau sai ka ga ya tashi yana wani yana wani baga wato kafin ya bar duniya sai ka gan shi baga baga ba lalai takamaimai yana nufin ah, bugun shi dan bane yana nufin sai ka gan shi rayuwarsa ya zama jikinsa ya zama wani- ya zama wani baga baga da ya to akwai magana raba da yawan gaske wanda da ruwayoyi daban-daban akan me yayi raba din nan da kuma magana mai tsawo amma zan za- zan fasara ayan a gurguje saboda ƙurewar lokaci daga bayan insha Allahu in muka zo sai mu yi magana dangane da riba din kamar da da ruwayoyi daban-daban kan mecece riba nan an yi maganan maciyinta ne ga halin da yake ciki ya kamata ka san mai ce ce riba me yasa wa'annan mutane suka samu ne ce zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba din da suka wannan sakamako ka same su saboda sun ce ciniki kamar riba ne. wato sun ce ai riba ciniki ne ai su abinda suka ce kenan wato kamar yadda ciniki ya halasta haka riba ya cin da shi da ci- da riba da ciniki sun ɗauka duk abu ɗaya ne wa halallahu ribai'a wa harrama riba Allah ya halatta ciniki ya haramta riba na'am ciniki halas ne amma riba haram ne domin su masu ciniki ciniki shine saye da sayarwa shi an ce shi- shi shi- shi mai mai sayarwa ma- yana zama ba shiga ba shiga tsakani ke wasit ko middleman tsakanin tsakanin mai intaji da mai istihlaki Eh, mai intaji shine producer wanda ya fitar da abu mai istihlaki kuma shine mai halakar da abin consumer ke wanda shine final yake kamar wanda idan idan abinci ne lokacin da aka kai shi baki an gama to wanda ya fidda shi daban wanda ke halaka shi kuma daban tsakani akwai wasuɗa wannan ya fito da shi wannan kuma ya amfani da shi shi- shi mai amfani da shi zai je kasuwa ya sayar shi kuma mai intaji shi ma zai kai kasuwa ya saya shi kuma ma- wanda ya zama ba tsakani wanda ya shiga tsakani dillali ke wanda ke saidawa shi ke saye daga wajen mai intaji ya sayar ma mai mai mai- mai- mai- mai sarrafa shi yadda yake bukata kuma i- wa- wasit ne yana idan ma wasa'in da yawa ba ɗaya ba saboda cinikin ma hawa hawa ne akwai mai si- masu ciye- sayen jumla akwai masu sayar ma masu halakar da masu gamawa da shi akwai masu yiwa kuma su- su wajen ana masu sari misali to do'en nan su su shi ciniki shine ainihin kaga ka shiga ma wasu wasu a tsakanin uh, mai ba- mai mai intajin abu da mai bukatarsa ya siya saboda ka ladanka shine shiga tsakani da kai da wani lokaci ka zama ma har da ɗawainiyar da ka ɗauka da sauransu wajen ɗauko shi da kawo shi duk ka sassa ka fitar da ɗawainiyoyinka sannan kuma ka ɗauki kasala domin uh, ka- kamar- da- da- da- a- a a fannin economics wanda shi na karanta yan- i- ana cewa ainihin shi riba ladan kasada ne domin shi mai mai ciniki ya ɗauki kasada Aku- in akwai riba akwai yiwuwan asara Akwai- in akwai riba akwai faduwa in in ri- ri- i- riba akwai faduwa idan akwai kasadan ko ka ci riba ko ka faɗi to ka ɗau- ka ɗauki kasada sai kai ciniki sai ka sami riba to ka sami riba don wata rana kuma faduwa ce to ainihin suna cewa in ka ci riba ladan kasarar da ka ɗauka muƙabil ɗin faɗuwa ke kuma yanzu ka yi sa'a baka faɗi ba sai sa sai ka sa ka yi sa'a ka ci riba to shi- shi ko riba to shi ainihin wani nau'i ne na cuta don kwace ne an kallafa ma mutum ya biya ko da ya ci riba ko ya faɗi kamar wanda ya je ya aro jari in ya je in ya aro jari a- a cinikin riba in ya je ya yi kasuwanci da shi to ko ya faɗi ko ya ci riba ba ruwan wanda ya wanda wanda ya bashi aron jari shi zai sa mishi kaza ne akan kaza ya ce duk abin da na baka za ka ɗan ɗora maka kashi ɗaya bisa goma to ko ya ci riba ko ya faɗi duk ɗaya ne ba ruwan shi shi wancan kawai za a kawo mishi ƙarin kuɗi shi kun ba aikin komi ya yi ba ba kasara tare da shi ta nan ne ma ake gane riba in ka ga ainihin in- riba ta bambanta da riba idan ka ga in aka ce a riba ne to tambaya akwai yiwuwan faduwa in amsa e ne to riba ne ke idan kuma aka ce akwai yiwuwan faduwa aka ce sam kawai za a kawo ne ba faduwa sam sam sam to riba ke Wato, in babu kasada riba ke to wanda ya ba da bashi da ruwa baya da kasada sannan kuma ma kamar yadda mu za mu karanta wani wuri, a- a- da ta akwai raba abin ba za a ya nuna ainihin raba din ma ainihin idan don aka rika nunnun kashi in in mutum ya kasa biya sai a sai a sa daga masa ajali a karo haka suka yi in ya kasa biya sai a sake daga ajali a sake karo sannan kuma shi ba babu iyaka ga hasarar da mutum zai yi ba kamar zuba jari ba mutum ya zuba jari yana iya hasarar riba amma yana iya hasarar kuwa amma wanda ya ba da bashi da ruwa shi ba ruwansa shi wanda zai- zai je ne karba har ma idan ba riba ba ruwa sai ya ɗiba uwar kuɗi in ma ba uwar kuɗi sai ya je gonan mutumin ya karba in ba gonan ma ba zai iya ba sai ya je gidansa na kwana ta kowane hali sai ya biya shi kawai to shi to kaga shi wannan shi- shi shi can magana da muka yi baya kan infaki ana bayarwa ne da unwanin taimako amma wanda aka bashi bashi da ruwa ba a taimake shi ba an cuce shi don shi an kallafa masa biya dole kawai har da ɗori ba biya kawai har da ɗori dole kuma ya biya to shine su waɗannan mutane sai suka ce ai wai ciniki ne sai Allah ya masa da ce a ba ciniki bane Allah ya halatta ciniki don shi ciniki ainihin ana a- a- a- ana cin riba ana akwai kuma yawa samun kasa shi ko riba ainihin ana kwaran mutum to ya ce faman ja a homo izatu min rabbihi fanta fa da kuma salafa wa amruhu ila Allah wanda wa'azi ya zo masa na cewa an hana ya hannu to fara kuma sarrafa abinda ya- ya wuce yanzu yana gare shi wato kenan in ya bar riban baya abinda aka ci ba a ce za a kama shi da haramcin da da ya aikata baya ba tun da da can ba ba- wa'azi bai zo masa cewa haramun ba ne bil hasil ma sai da aya ta sauka ta ce haramun saboda haka kafin a aya ta sauka ta ce haram ne ba za a riƙi mutum da abin da ya aikata baya haka zalika kuma yanzu kuma ba za a ce duk ya bi duk riban da ya ci na da duk ya je ya mamayar ba ya mayar ma masu shi ba in kafin wa'azi ya zo masa ma'ana kafin a haramta to shikenan amma daga yanzu ya zama haram kar a sake wa man adafa ulaika ashab ashabun nar to wanda ko ya komo bayan ya ji wa'azi bayan an haramta ma'ana yanzu an ce haramun ne sai ya je ci gaba da yi to waɗannan masu yin irin wannan su ne yan wuta kun fi haka da duhun su kuma masu dawwama ne a cikin wuta ne yamhaqullahu ar-ribawi wa bis-sadaqat Allah yana murƙushe ya tankware ya tankware riba don shi ma'anar riba karuwa ma'anarsa kenan a ruwa Allah yana tankware shi maimakon ya karu ba karuwa ya zai tankware shi wai rubi sadaka yana kuma a girmama sadakoki ba an kowa ba kaga a babin infaki wanda aka bayar saboda Allah sai Allah ya kara shi wanda kuma ana riba ko sai ya tankware shi wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim Allah kun baya son duk mai yawan kafirci mai yawan laifuffuka to insha Allah wannan a gurguje muka karanta daga baya za mu sake karanta wannan maganar rabadin da da bayani insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi Allah ka gane da mu abin da muke karanta shirye da mu shirye da ciki ka ba mu ikon aiwata ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ولا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب
shaidar cikin nan na ɗan samun littafin